إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna subdu 27 ga wata na rabiul awal hijira shekara 447 wanda ya dace da 20 ga wata na tara 2025 masu jin ta hanyar rediyo amfani ga wannan aka saba dai mai gabatar da shirya dan wanku da sabin abdullah mai masu waya ta hanyar kama mara ta hanyar radio amfani za su iya kira a lamba kamar haka lamba ta airtel lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu sai za mu ce 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka masu jinmu da ganinmu ta hanya facebook za su iya kama mu imma a fashkita ko kusa muryar sunna da magaram ko kusa karatu and direct ko fashkin malam hassan ibrahim algurawi wanda ya kama mu ta hanyar facebook a inda ka kama mu a wannan fashin kana iya aiko tambayar ka amma a lokacin da muke cikin karatu Allah mana muwafaka kayan kawai karanta alama awan akwai wani dan uwa ya message habi kusan zan shigo ta hanyar misayin salula iya nema a yi magana ta aure duk da cewa ya san hilin tambaya ne kinan kai ma kama kanka hukumci hilin tambaya ba hili ba ne ba na maudu'i kan matsala ta aure yan wa rayuwa ta armi ba ta wuce magana hilimu ma kaɗai ya ta yinta kullum ana ɗan kowa wannan gamin ne wannan gama ɗauko ne inda tambaya ce kan mas'ala kaza muna iya magana kanta amma dungurungun shirin ya koma na aure bai wa amma a ta jimlace yan uwa mu gane mas'ala ta ma'aurata wani al'amari ne wanda yake rayuwa ce ta yau ta kowane gida ta kowane gida in kai babu akwai na kanwarka ko yakka ko babarka ko wata da yalwarka wannan abu ne wanda ya shafi kowa da kowa kuma iya cikin abin da yake bata rayuwa ko gyara rayuwa rayuwa ta al'umma tana kyawo da kyakkyawan zaman gida ma'aurata yan uwa mu sani da cewa maza da mata Allah ne gama wannan rayuwa ta tsarin na addini rayuwa ta haɗin gwiwa tsakanin mace da miji ta raye gida wanda kowa shi yanzu magana da yake alama iya da matsala ne da matar shi don iya kwatanta cewa mata ba su zama armi ba su zama armi kaza kaza shi alama iya matsalar shi ita ma wata mata ita mata na ta da mijinta haka abin yake kenan abu ne kowa da irin nashi illa mu sani namiji ko mace kowa zai iya hallaka Allah ya kama shi da haƙƙin ɗan uwan shi idan bai sabke ba haƙƙin da yake kan shi a jumlace magana ta kyakkyawar zamantakewa ake na da haƙuri Allah subhanahu ta'ala iya mana umarni wa ashiruhun bil ma'ruf ku zamana da mata da kyakkyawan mu'amala wanda an san maza su Allah ya ba jagoranci akan tashe da mata namiji shine mas'ul akan gidan shi mace za ta bi umarni ne namiji matuƙa ba saban Allah wannan haka Allah tsara lamarin aure a musulunci namiji shine jagora ayi ko ka ayi in dai ba saban Allah ba takurawa za ta mai da'a duk abin da babu takurawa ba saban Allah haƙƙi ne ta mai da'a a lokaci guda ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf su ma mata Allah ya ba su suna da wani haƙƙi irin haƙƙin da yake kansu na maza su ma maza akwai haƙƙin mata na mi bil ma'ruf kenan bangaren kyakkyawan mu'amala kowa wajibi ne ya kula da dan uwan shi ya ba shi haƙƙin kyakkyawan mu'amala shi kai shi haƙƙin shi kuma ana son kyakkyawan mu'amala zamantakewa kyakkyawa kawai wani ya gala zama wani ko da wani ya ga wani dan akan samu wani lokaci ita in ta ga iya santa da yawa sai ta yi galla za mishi ta mai abin da ta ga dama duk da cewa shine namiji ya koma kamar mace shine kifi akan samu haka nan ta ga inda yake santa inda yake bunta sai ta zama ta ɗauki kamar ce mai gidan gaba ɗaya abin ta ga dama za ta yi ta kuma da yawa ya kai kaskanci namiji ana ganowa inda ita ce shaf ita ce mai gida iyaka kaskanci ga mijin ga iyalan kuma a gane gidan wane mace shi jagora wannan iya kamata su hakula da akwai da mata suna wa maza abin da bai dace ba har abin ya waje a gano yaga akan zuwa arman ɗiyansu a ce kai gidan wane yaga a ce ai uwa take tafi da gidan kin ga shi iyalan ku dan wa almuhim eh harka zamantakewa ko mu sani duk inda abe zahi kullun abin da ke jin hankali yan uwa kullun duk inda abe zahi ya kamata domin Allah ya sa lamarin hannun maza balle bangaren saki da yawa mutum daga ya hau ya ce na saki da yawa zuce tana hawa don abin babban makamin shi ce ya saki to shigo yawan mu gane lamarin saki da harko ne mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan cewa shaidani iya da wata fale wata hada annabi ce a cikin teku cikin tekun duniya daga nan kowane wayewar gari yake turo 'ya'yan shi duniya su shiga su yi ɓanna cikin banu adam manzala ce in suka kame rafar sakamakon akin da kowa yi in ya kawo wannan zai zo ce na buwa na buwa na hidin sa ya zina wani ce na buwa na hidin sa kaza kowa ya kala irin ɓannar da yawa bani adam can wani zai zo annabi ce sai ce ai yau na rika kai da kawowa tsakanin ma'aurata guda biyu hidin sa ya suke ta an ci annabi ce wannan zai kamo shi jijjiga shi ta anta anta kai ne ɗana ƙware in wani mai karantar da mu yadda shaidan ke son rabuwa za ka lokaci daga ainihin hushi ita ce sakanni da yawa za ce sakanni kuma la faɗi ita kun dan zan zuciya ba dan tana neman sakin bane ba shi ma in ya wuce na miki mun ce na miki sakin goma sha biyu wannan ce na miki saki uku gaba ɗaya duk zan zuciya ne ba kuma wala ana yi saka kuma zuwa ta kariyo an shiga na dama kowa ita mace a sake nan ta yin dama shi ce shiga da dama kuma ana neman kuma rigima da muke wakana a nan mazhaba ta malikiya ko mazhaba masu fassara cewa saki uku saki ne kai ka gano saki ɗaya ne su ce ba sai daba uwa ba sai daba ka ga an mun shiga shubha da hayaniya ta haka yan uwa mu san da cewa din da abin zahi ka yi gaugawar kalmar saki a yi kokarin yaƙi zuciya a yi haƙuri a jimre har tansiyon ta kwanta har wuta ta kwanta daga baya kuma an ga zama bai yiwa ba laifi bane an ga zama bai yiwa ba laifi bane a shari'a Allah ce in tafarqa yughni la kullu min sa'ati Allah ce aka rabu mu Allah ce ko ba abun ba mugun zama aka hana amma ka ai gaugawar hurta saki kun gashi Allah ya ma saki kaida he lokaci kaza he batta jini bayan kaza kaza muna fata da a takaice Allah ta mu Allah gyara zaman domin kuma muna bani kullum magana balle magana masu iyalai zaman lahiya na uwaye da mace uwa uba da uba yana tasiri ga ɗiyansu wala duk lokacin da kuke cikin fitina wani a gaban ɗiyan zai zage ta zai ci mutunci a gaban ɗiyan za ta ci kwalashi ta gaya bakan magana wala wannan karatu wajen ɗiyanku kuma duk lokacin da yara sanar da kwasa da makaranta ne wallahi idan akwai matsala a gidansu wani abin iya tasiri kan tunaninsu a lakwala ko a makaranta ko da ba su magana ba za gano yau ya cikin matsala a gidansu ya sani tsari ya gani to akwai ba ruwansu kurin ko me za ku shiga cikin daki ku kebance diya ko me zai wakana ka a gaban yara Allah taimake mu bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in mai tambaya na farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga malam yana tambaya kamar haka ya ce wai menene hakikanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya fara halitta tun da, da, da, da, da haske bayan wannan tukuna kayan daga baya aka yi aka yi annabi adam alaihi salam kuma daga baya sai tukwana aka sa shi cikin dure to yan kullum muna gaya muku annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce sai an yi kama kama mai daraja ya huce shi kayan ƙarya ka mai daraja ya huce haka nan abin da yake tabbace ƙur'ani da sunna sun wadatar da shi su bashi matsayi babba a cikin annabawa ma duniyar lahira irin manganu ana kasu mutum ta kamo kamo ya kamo in kai mai tambaya a ina ne aka hudi asali aƙidar cewa an ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga haske ga dibin mangana suka zo magana suna irin musulmi zai koma irin aƙidar kirista ta isa daga Allah ne don abin da yake rubuce dawa ba da bai tushe daga sunna ko qur'ani cewa Allah ya ya halicci annabi annabi sallallahu alaihi daga hasken shi kaji ko eh shekara dubu kaza wuri kaza tarmamuwa kaza duk wannan labarin yanzu kuma duk wannan shaci hudu ce kuma abin da bai annabi bai bukatar wannan ƙarya annabi sallallahu alaihi ya ce kullu kullu ya ce min adam ce annabi ta dukkan daga adam muke haka annabi da ƙarar wayo ingantattu kuma yan uwa maganar annabi sallallahu daga adam yake na ƙasa ce Allah ya ce wala karama bani adam amma filbar wal bahar Allah ya ce ya karama dan adam karama gare shi Allah ya hudin kimar adam Allah ya halice da hannun shi kaka dauki wani an ce dan adam ne kai wani kai kama kai kai kai ka kama kama kame ka ba wani abu ba shi abin da bai wadi ba Allah bai ce ba annabi bai ce ba annabi ya huce darajar shi ta huce a ce kai kai zaka mai daraja ya huce haka amma yanda yazo haka zaka hudi yanda Allah ya hudi annabi hudi haka zaka hudi shi annabi ya ce daga adam yake Allah ya ce daga adam akai kowa da kowa darajar shi daga adam ba na kasa ba darajar shi dan iya da bani adam ta haka yana sai zaman magana cewa shi aka fara litta kaza kaza duk wannan shi annabi ya hudi cewa awal ma khalaqa Allahu alqalam annabi ruwayo kuma ingantattu ba watan kwashe kwashe ba annabi ya ce horakon abin da Allah halitta alqalami Allah ya ce uktub ka rubuta ce maza rubuta uktub ya ce mai rubuta ce ka rubuta da abin zai kana tashin kiyama kenan alƙalamin kudura kenan duk abin zai har tashin kiyama duk abin shi ya rubuta gaba ɗaya annabi shi ya ce alƙalami Allah ya fara halitta to kuma magana al'arshi wani su ce al'arshi to amma magana cewa annabi kawai wannan duk wannan shace hudu ce da neman awa ba annabi na gaya ku ya huce a yi ƙarya don zamu daraja annabi daraja shi ta huce a yi ƙarya abin da yake tabbata Qur'an sunna ba shi daraja kololo daraja hatta a duniya har lahira na haka wannan mutumin gama yake hudun su ya daga kuma zai zama kuma aqida ta kirista cewa annabi daga daga Allah ke Allah ta sai annabi kenan haka ke cewa wannan akwai har kuma za su ce wa da Allah kan shi abin ba ba magana ya rike kai mutum zuwa ka hurci ma Allah kare mu daga Allah kare aqidan mu annabi sallallahu alaihi wasallama shine mahi girman halitta hatta a duniya a lahira a cikin annaba ma ce shine shugaba duniya lahira misali iya cewa a hilin kiyama na ce makaman wurin aka shiga ko yace duk annaba sun taru gaba daya da annabawa da manzannin gaba daya an taru an cikin matsala ana neman hutawa ko hisabi kowa zai ka za a je wajen adam gaba daya adam kana baban duniya kai Allah halitta da hannun shi kaza kaza kana ga halin da muke ciki na matsala ka roki ubangiji mana hisabi sai ce kai ina ni zai ka uzurin shi na cin itaciya duk da Allah ya mishi sai ya ce ku je gaba ku je nuhu shi ma nuhu a jihar matsayin shi ka roka bar ceto dan Allah nuhu ce kai na zan iya a yau Allah ya hushi ne bai taba yi wa irin na yau ba kuma ba zai ƙara hushi ba irin na yau dan haka ba zan iya ba ni ma na ni na da ka halakar da ka haure duk haure ne amma ku je wajen Musa shi Musa ka Ibrahim kai ya ka uzurin shi Musa ya ka uzurin shi Isa duka da yan wa karshe za zo za zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha ana laha matsayi wannan na yau annabi ce ni nake da wannan matsayi annabi ce annabi ce zan in hada gaban al'arshi zan yi wata zan sujada zan wa Allah wani yabo da kalmomi na yabo ce wannan kalmomin har a yanzu bin san su ba he kiyama in ta yi sujada za a tusa mishi wannan kalmomi na yabon Allah yace in ne ba Allah ne ba Allah a ce fara shafatu shafa daga kanka ya Muhammad ka nemi ceto a baka ceto a ba ceto yace anan kaga anan duka a hilin kiyama shine hatta ce kuma gaba daya wasila an je aljanna kanta gaba ɗaya ce ni ne fa'ati babu aljanna fa astafti ce ni zan hazo ko aljanna in nemi abu da su ce mana ce muhammad za su ce bika umirt ka ga mana umarni kan buɗe ma kowa ka yankai shiga ta shiga aljanna shi zai fara shiga ya ce ta kanta aljanna ƙololuwar daraja wata wasila ya ce shi ne yake da wannan matsayi ƙoya ka kategori muke neman annabawa wannan annabi ya huce a yi ƙarya don zai mai daraja Allah mai daraja wadda ba ta bukata ya kai ƙarya rodon kama kama ne Allah shaidan
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa Allah shiga ta malam kamar idan haka ga kamar ana tunkara musiba ta tunkaro al'ummar musulmi ko akwai abin da sunna ta tanadar da cewa a tunkare ta kamar musiba za ta shigo za ta zo ma mutane wuce addu'a abin kwa da ya kamata a yi addu'a ba wani wuce addu'a cin addu'a ko kunu kunu ba ya kunu ba addu'a kunu ko maka Allah kunu eh haka Allah ce ina musu da musiba ta tattara mu Allah shi Allah ya ma ko maka Allah kaskanta da kai ga Allah da yayi ya yi Allah wajen Allah addu'a ce kunu kunu ma addu'a ce babin da ya ce addu'a ga musulmi da abin da ya fuskanta musulmi na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa Allah shi da mala kamar an ce akwai wani istighfari wanda in kana yin shi sai ka gama da yin zunubi to in ba haka ba har sai ya cinye har ya zai zuwa ga ladan naka ko ko akwai shi wannan yana iri ne sun su gama haka tambaye su na sa ganshi kuran mungunan nan kwaya kuran yana jika ciwon
na'am
wani suka gama magana ka tambaye na samu magana ka ban aiki kuran wanda ya sha wani magana sai ka je ka tambaye shi a na samu kuran wani shaci wajen cikin addini kuran Allah shaida mu kuran Amin. to sai wannan shi kuma yake tambaya ce mace ce aka ɗaura aure amma ba a sadu da ita ba wai kuma sai aka sake ta wai ta iya yin ta iya idda
wannan shi cikin sutul azab Allah ta fama da kun alaihi idan ta taduna fama da kun alaihi idan ta dona saki mace ba kwanta to Allah ya ce babu idda wannan nasin cikin sutul azab Allah ya bayyana ka haka nan duk matar da aka saki ba kwanta ita ba Allah ya ce babu idda za su muku babu idda kan macen da aka- ba kwanta ita ba kun rana mai ta almin ka sake ta rana mai ta
mutum sutura bi mana aka binne shi to ya ce ana cewa a karanta kulhuwar lawo din a karanta kulhuwar lawo karanta qur'ani yana zuwa ga shi mamacin
to da farko in wa masala waccan tana da yawa mutane tana da shubha ga mutane kan masalar a saki mace a ce ta yi aure shala shekara masu yawa da zan amanu za ta lakta mummuna an gaba da an ta masu huna za ta kata mummuna sun talaka tun gaba ta masu kwalaba ce ko yawa da zan amanu za ta kata mummuna sun talaka tun gaba ta masu huna famma da kun alayhi midatin ta adaduna famma da kun alayhi midatin ta adaduna kenan ya kuma su ibani in kuka armi ma'ana ma takatumin nisa sun da lakatun gamla ta musuna idan kuka aron mata sun da lakatun gamla ta musuna kuka sake sa kayan ku shahe su fa malakum alhina min idatin ta taduna babu idda sam kenan Allah ya ce nake karara in kuka aron mace ka sake ta ba kwanta ita ba Allah ya ce babu idda sam kin da ku babu idda kin da ka da ka sake ta ne ta arimi wannan haka ne ba wani abu akan shi magana ta karanta kulullah yan uwa magana ta karanta mace kulullah ko tabaraka ko yasin farko mu sani wanda mutum ya karanci tafsiri na ibn kasir ƙarƙashin sutun najam ƙarƙashin wa'alarsa ɗin sa ila ma sa'a wa ana sa'a yusuf fayura wannan ƙarƙashin wannan wannan aya wa'alarsa ɗin sa ila ma sa'a mutum ba abin da samu abin da ya aikata wa ana sa'a yusuf fayura aikin da ya zai gani ƙarƙashin wannan aya ibn kasir ya kawo magana cewa karanta alƙur'ani ga mamaci bai daga sunna ba daga manzon Allah ba ba daga sahabbai ba ya ce ba su ce ba ba su aikata ba ce ko ishara ba su yi ba sai ce laukanin halar da safaƙuna ilai inda kuwa har alkhairi ne karanta mu na alƙwarci da sun riga yin mu. kamar mutane yan kwashe-kwashe da kama da ci da addini kuma mai sun kirkiro abin da ba tushe su ce kaza ne in ka ce malikiya ce mutum ganci musaba ta malikiya gaba kaf imam malik inda kan malik ba malikin gaskiya ne imam malik ba a karanta mamaci qur'ani ko ya sun ko tabarak ba malikiya bace ba mutum ganci malikiya ma mutane kun ci da addini da abuwa zo kuma abu an bale an ga mutum da mego ka taba ga an karanta mai karamin karhi ya sun ko tabaraka ka ce ka dinga sun sun kawai za su tabaraka to akwai akwai romo akwai wani abinci ka taba ga an wata talaka ya ku bai in hakko abin yawa kowa daga wasu lagawa ko dan abin kenan wani abin da ci da addini a kirkira an ga nan ga da shi a ce awa mutum babban mutum ne ko mai mutane ko kaza kaza ba wa ba wa ba wa ko- ba wa kowa da kowa to da mun ba addini ba annabi ci ai ba ba Allah ci ai ba kuma ruwa da ta kama kanta batar inganci hatta abin da kaga imam shafi kan magana ya sun batar inganci kuma bai cikin aqida shi haka imam malik bai cikin aqida shi balle malikiya dole an kare mutum ya karanci in wanda tun aqida na magabata kan karanta qur'ani ko baka san da ba ka diba karanta masu ganin ma halitta da imam malik dan bai ciki masu ganin ma ya halitta a karanta mamaci qur'ani sun ce da sharadin Allah ya khuza ajran kaka amshi ko biyu kaje sama ka fara ko mun kusan ku da shi sai sai ka biya su su kuma masu ganin ana iya ma biya ake kan biya su to shi ko abin da kake cewa misali amma baban ka ne ma'aikin ka wannan duk abin da ka karanta duk abin da kai wanda annabi ya ce an gama aikin da da ma'aikin akwai bambanci amma kun a zo wani ya sabka mai sabka duk wannan an kirkira ne bai da tushe daga Allah annabi sallama dan kuma imam maliki bai cikin maliki ma anan da yake akwai samun abin abu da na ra'ayi ya zo hega suna suna so malikawa ne misali maliki amma anan sa imam malikin shi imam malik ba magana ba hatta a sallah ba kan da qur'ani ba magana kabari ba Allah ya shaida mu a takaice abin da yake da fa'ida ga mun ci gurin kamar addu'a Allah maghfir lahu warham balla a kabari abin da annabi kan ta sabai an aka binne mutum annabi ya ce ku tsaya ba an kare binne ya ce ku tsaye tsayuwa kan yake kamar ruwa ya Usman bin Affan cikin lugu maram haka Abu Dawud ruwa ta tabbata dai annabi an kare zafar ga mutafin mun kama la kabari annabi an kare mun tsayewa cikin kabari yace sahabbai istaghfiru li akhikum wasal lahu tasbit fa innahu al'ana yus'al annabi ya tsaye ba tsuguna ba yake yace ku ya tsaye yace ku roƙa ma dan uwan ku gafara ta Allah yanzu ana nan ana tambaye shi kin abin da yake an rakiya abin da yake a hannun mamaci Allah magfirlu Allah musabitu irin kalmomi na Allah gafarta mishi Allah tabbatar da shi wajen mai jawab mala'iku shi ne ake mukurin don abuwa kamar su akan ta kawaka za kawaka don yi na ake kuna zama al'ada kurin ma ba suna ta kashi ba na shaidar mu amin ya rabi to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake me ya hukunta mutumin da yake haɗa salloli guda biyu haka ba tare da uzurin komai ba ya yi gama za da la'asar ko kuma zarba da to shi Allah subhanahu wataala ce inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta na'am annabi ya ce inna al-utruwa ne ya ce inna salata awwalan wa akhiran annabi Allah ya ce sallah wata farilla ce kan masu imani mai lokaci kuma annabi ta kuma lokacin wannan akwai shiga akwai fita duk da ya sallah lokacin da bai ba ba dalilin komi ya binne kenan misali azhar kai ka gama azhar da asar ba uzurin komi kenan al'asar ba ta yi ba kai azhar dai amma a halin da annabi ya keɓance irin halin tsoro halin bulaguro halin uzurin wanda ya zo ana ka ba da dama gama amma ba dalilin komi hatta ruwa da suke ɗauka akan jahilci suna ɗaukan ta hadisin ibn abbas ko ya annabi annabi a rayuwar shi so guda aka ce wani abu kuma shi ne ka ruwaya mai dalili me manuwa haka nan yace arada Allah ya ummata ya dan dauke malumar shi kumci wanda ga shi malaman magabata suke cewa shine hujja in aka samu wani uzuri kuran amma haka kurin ba dalilin komai to annabi sau ɗaya a rayuwar shi in ka ce wani ruwan ne annabi sau ne ka saka wa sau ne ka ruwa ruwa ne aka madina annabi an taba sati a madina na ruwa ma ba ka maka ya jami'in sallah zai kula ko ya jami'in juma'a kina annabi amma an halitta in ta kama ka ba lahi ba amma mutum haka mai sallah shi kurin haka ba dalilin komi kuma zai al'asar wallahi ya binne farkon ce ya samu amma ce wancan wajen can bita ba Allah shirya da mu amin ya rabbi to sai wannan shi kuma yake tambaya me ya fassara hadithin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun nasu yardu wa badi'un nafsi aw mu'tiqaha
aw mubiquha to shine abin da yake ba na wannan ruwayar mutane suna wayo gari akwai wanda yake duk ɗayan biyu ne da fubar da suke akwai mai sai da kanshi kuma akwai mai to akwai mai yantar da shi ma'ana me sai da kai ko yantarwa wanda za a waye gari kenan bai saba ma Allah ba ya yanto kanshi daga azabar Allah wani kuma zai halakar da kanshi da saban Allah kenan magana kenan shine kenan wani za a waye gari zai ibada ya abin da Allah ka ya samu kan ya yanto kanshi daga cikin azabar Allah wani kuma zai halakar da kanshi shi saban Allah magana kenan duk gari aka gari ana waye mutane haka ne akwai mai sai da kanshi ma'ana halaka da kanshi kuma akwai wanda yake yantar kanshi daga azabar Allah a take cikin ma'ana magana da su na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa mutum ne bai ba sallar isha ya mance bai ba sai washe gari ana magarba sai ya tuna wai ya zai da sallar isha idan da bai ba ta jiya duk sallah da ta huce ka ba kai ba annabi ya ce man nama an salata ana sai ya fadu salliya za zakara duk wanda ya barci bai sallah ba ko ya mance ta lokacin da ya tuna ko barci tashi zai ta to akwai masalar masu ganin cewa in kana cikin wata katina waccan ta ɓaci wannan wata magana ce fa'inta ce su malamai amma magana mai kari ga imam shafi kurin zaka kare wannan kana cikin baka cire aka kare shi karamu waccan wanda ka tana kwanda gaba shi magana mai kai gaskiya ban muke barkata wa kanshi wallahu a'lam
assalamu alaikum wannan ya facebook ke tambaya tambayar shi ne kama ana sai da shinkawa da shekara goma amma in ba shi lisha da ya ce kuɗi da ruwa ne
yan wa masalar kaya kaza kuɗi hannu cika goma ba shi sha ɗaya Eh, malamai na yanzu sukan samu saɓani kan wannan masala mahi da yawa cikin malaman saudiya suna kashe bai bi takasi suna ga halaccin hakanan wanda albani rahimahullah ya ga kuskure ne wanda cewa ya kawo ruwaya su akwai tawilin da suke kan shi albani ya kawo ruwaya karara wata ke magana kan masalar cewa man ba a bai a taini fai bai a falahu au kasu homa au riba duk wanda ya ciniki biyu cikin ciniki guda in ma ya ɗauki kaɗankin kuɗi hannu goma ba shi ya ɗaya ko ka ɗauki goma ko ka ɗauki sha ɗaya ka cire ba ƙarar hadisi ne ƙarara sai wasu wa'anta sana wannan tawili su a inda zai zaman toro ba idan kun rabu ne ba a ƙayyade ba amma kurin ka ce kuɗi hannu bashi kuɗi hannu jika goma bashi sha ɗaya in ya ce ya ɗauki sha ɗaya kenan ba laifi ba ne ba shi na balika wannan magana ma akwai ma rashin abu ya ce to ai shi annaba kudin ta ɗayan biyu ne ko ka ɗauki kaɗankin ko ka ɗauki da yawa ba wani magana ko haɗu ko bi hudu ba da ko tahiyya ta bi hudu ba aka sai ai wannan shine laifi in yi ta bi hudu ba ya ce yo ko ta bi hudu ba an san abin da gine ya ɗauka ba shi ne kenan kai sha ɗaya yan wa a takaice magana mahi lahiya kullum mutum ya kauce ma abin da yake da raba da abin da yake da shi ba a dukiyarka ka ɓata dukiyarka ka ƙaurace mishi amma misali akwai masu misali yanzu akwai wasu nau'in kasuwa ce ake yi misali ana sai da shinkawa shinkawa goma sha ɗaya goma goma a kanti yin shi in so a kanti goma goma ina da nake ma bashi in man sha biyu sai da sha ɗaya sai da ni haka nake sai da amma ina ƙara ka tada ma kaɗi ma riba nake son ci irin wannan mutum sayarwa shi ma sai sai da ci riba lalle a kanti goma goma take amma ni na so ina son ci riba wannan kuma ba a ce na ci riba saboda ni haka kai da ma ka saya ka gane amma a ce lokaci guda kai ka ban manta an ka zo dan bashi jika sha daya mai kudi hannu jika goma shine bai halatta wallahi ala
wanda na gaba yake tambaya limami ne arlash ta kare to zai janyo wani na bayan shi to an ce in ya juya baya bisa da sallah kuma gaban masallacin bai da kowa karama to ya ne zai yau waye ya ce in juya bisa da sallah wani hadi hira ce wace bisa sallah abin da ake cewa akwai a sunna tabbata idan liman samu matsala a rola ko takarari ya hutawa zama mai hace ma'ana kamar haɓo shi ma magana kai magana baya baya wani abu to baya haka abu ka matsala ma donan ba ka yi hala ne ba matsala ka juya kan gaji ka juya ka sa'un wazi sallah ka je wurin ka janyo wani ba matsala komai a shar'ance ka juya sallah ka ta ɓaci ka juya ka ba wani magana sallah ɓaci sai ka junyo daga ya kamata ka junyo sai ka sashi kai ka tafi hancin ka rike kamar kai haɓo ne amma ba haɓan bane ba za ka wanke amma a ce wai kai ba ba ba ka tuka filati tana wata ka fita ma don ba ba kai ba addini wahala ne a takaice babu wanda ce sallah ba ce in ka juya kai ta ka dai babu ita dama ko a mata tana na ko ba magana ba ka juya ko iska kai sallah sa baci misali zuliman ya sallah he iska sallah sallah da mamu shi ta shafa shi zai juya janyo ne balle ko zaka laki bala wannan ma babu rola gaba da an ce sallah ta baci ba ya juya ta baci ba gaskiya bane ba sallah sallah sallah ta lau ta limanci ta baci ya ja wanda yasa ya ci gaba sallah shi ta yi shi wallahu alam
to mal wannan fara da mai wasu wasu na ko shi matsalar da gare in ya je alwallahi ya dinga yin kamar ya tusa kuma iya nan iya wani bi ya yi ya yi har sai ma a bar shi a sallah bai wannan kuma wani bi in ya yi kokari ta yi sallah iya cikin sallah ma ya cire ya zo ya sake alwala a buro shi shi dai matsalar dingajin kama ya ce ya kai shekara iya wannan matsala to Allah baka lafiya ba mu lafiya gaba daya shi yan akwai ruwa bukhari kuma musulman annabi sallallahu alaihi cewa wanda yake mun atakala alai fi salati akhrajahu min sha amla فلاخت من مسجد فلاخت من المسجد تاسع سعود او غراتا معنى اوري هن kai ma'ana dai ruwa abin nan annabi ce wanda ya sallah sai ji wani motsi ana iska ta hoto ba ta hoto ba annabi ce kakka hotar ga masallaci sai ka ji karan tusa ko ka ji warinta kenan annabi anan ya hana kai aiki da kokunto ko ba sallah bane ba mai irin wani wasuwasi in baka sami yaqini ba inda kan sale ka Allah ka kare shakka iska ta to ba ta to ba kaka aiki da shakka sai na kaji tabbas kamar da annabi ya ce kaji kada ko kaji tsari ko kaji kada ko tsami amma kokunto in kana bai barin ka shi da ya same ka kenan hanyar maganin wannan abun da kai sauran yan uwa gaba daya hanya biyu ce bi irin wani wasuwasi iya su rabu da shi na daya kau da kai mana ka kaya alwala an yi iska ce ko iska bace ko ma iska bace ba babu ita kwan kaka ce iska ce tun shaka ce kake ana ka ta ta'awuzi kana tohawa bangaren kan hakum a uzu billahi min shaitan ba uzu billahi min shaitan ka tohawa su uku bangaren kan hakum ko an hadis abin same ka sai wannan su ne hanya biyu kuran ta'awuzi da al'irat kawo da kai kaka aiki da hukunto sai ka tabbatar ta hutu kurin amma shakka ce kake kurin ka kare an kana koma kan saki Allah ko ba Allah ko ba cikin sallah bane ba to la shedan ya san bai bukatar shi ta banka kurin kurin ka hasa koma baya in dai kokonto ne amma ruwa da ake cewa wanda shakka cikin hadisi ba Allah wannan ra'ayi ne saba nusu karana wannan annabi ke magana wai Buhari ko Muslim duk da ji motsi tauto kan shakka ba tauto ko ma tauto ba annabi ce kakka bar sallah ka ji kara ko kai tsami kuma da wannan rashin lahiya kakka kauda kakka saki arwalla in da baka ji tabbasa ba kaka saki alwala kurum kuma ka rika ta'awuzi kana tasu uku bangaren kana hagu Allah ba mu lahiya gaba daya to shi kuma nan shi ma wannan wani ɗan shi ne shi amma wai cikin sallah ce sai ya dinga jin kamar bai yi kabar harama ba ko bai yi tahiyya ba ko bai yi fatiya ba shi ma haka yake wani duka mai kokonto haka zai yi in sallah za a sallah ko alwala kina zo kwahuwa an yi nan kyanu to wanda abun dumin kana nan kyanu ko to kun ka koma baya kana kawa ka koma hannun kurin ka ci gaba shi na irarkin da wata addu'a ce za ka yi kana kai kana har karatu an yi akabar ta rama kun kayi tun ka shiga sallah ka ko da abin da ka koma da shin koma ba shine al-irad ka koma baya kuma ka ta'awuzi ala har ka ga wasan shi dani kun shine
to wannan yake tambayar cewa wai idan mutum iya neman arme wai in ya karanta suratul waqi'a zai dace a ban san mana fa'ida ta ba kun waqi'a qur'ani can an ta ka kadan ka roki Allah ba lahi bane ba amma ba a ce akan da waqi'a za sa samu arme karanta ka roki Allah ba laifi karanta ka roki Allah ayatu sura ta alqur'ani amma ce an yi ta lada an fatalarta an karanta sama armi musamman magana ba sunna
to sai wanda yake tambayar ce wai kasuwanci ne za su yi da shi da wani shi iya da jari shi kuma wancan zai tafiya ne nemo kuɗin ce wai suka yi yarjejeniyar cewa in riba za a kasanta gida uku kishi kowa ɗauki kishi guda guda kishi guda kuma a ajiye ta wai saboda an ka da an yi kankaman faduwa haka shi ne suke tambace wai ya dace wannan yadda suka yi koko
shi in ka ba mutum ana iya ba ba ni kuɗi miliyan guda in juya in ka samu riba a madin da aka yarjeje ne amma a ka'ida kai rabi ne rabi ko kai bi ne ɗaya duk ba laifi ne ba amma wannan cewa a ajiye wannan ɗayan ko an samu asara a shi mai juya bai da asara an samu riba sai dai a ce ajiye a ƙara jari wata ran an san abin da aka samu za a raba amma a ce a wancan majihulin nasa aka samu asara kullum kama kama miliyan guda kama miliyan guda an aka samu jari mun samu jika ɗari muke hamsin hamsin ya ka samu asara ko gobara ko sata a wancan miliyan guda baka cani a raba maka shine bambancin da banki ba banki bace ba ita banki ga ba ta asara amma kai wani asara ita mudaraba ta musulunci akwai asara kama miliyan guda in juya ka da ka bani mun samu riba mun samu jika ɗari zan mu hamsin hamsin kai hamsin ne hamsin in a wani miliyan guda aka samu asara to kai mai kuɗi kai kake da asara ba mai juya ba shi wancan riba ya ci hamsin kin shi kenan ba a ce ajiye wasu kuɗi wancan aka samu a ba wancan hede a ƙara jari ko an san can muna da hamsin misali an ce misali an samu jika ɗari uku ya ka baka ɗari ya ka bani ɗari an gama ɗari a cikin can to kullum an zo ana sai a can kuma jika ɗari ta mubi ce in wani kashi muka bata da ta da wancan bata ba wanta asara wancan ta mu tamu a cikin asara wancan wani bakushi zai magana a gane eh in ma asara aka wancan da araba kudin aka kashe gaba daya sai dai an can wancan kudin naku ne ku biyu ka da wanta ku biyu amma miliyan ta kace ta kai daya abin da ya bukatar ya zama a tsara abu
sai wai wanda yake tambaya shi ne kusan irin na kasu amma shi ce yake wai kudin na banki da suke kara ma mutane ya zai da su
wannan an ce kana iya aikin adaji da shi misali wani mai karamin kari wani likita bai lahiya sauran kana iya gaji da shi kuma suna ga cewa shi ma misali a kotar diya ta gwamnati haraji kana biya mutane kuma biya kanka haraji ba alaihi bane ba eh na'am na wannan ita tambaya ce ta ita ce ko wani mutum ya buga mata ba ya ce yana so ya shiga musulunci to ita kuma ta ce bata sani ba ya za ta yi mishi shi ne ta ce wai in ya bugo za ta gama ku bayan ya dogwala ba inda take akwai limin akwai malami bayan zo wajen limin kullum mutane suna ba matsala yan wa haka musulmi ta tun daga suke yake sai ga an ce wai juma'a ana je limin yanzu dole ba bai dace ga musulunci ba mutum din da kai musulmi din da yake ya gane addini haka kake da shi mishi bayanin kalmar shahada ma'anar ta dai babu an bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu manzon Allah ne inda kisa inda kisa ga ce mai Isa bawon Allah ne manzon Allah ne kamar wani bayanin kun ka ce kalmar shahada ga me je wanka ya kalmar shahada ko ina kake ka iya musulmi yan wasa ba ya kaska addini cikin duniya kun zo ran wani annabi kwana ɗaya kwana biyu shike na zama malami amma ce wai jojin liman bai bukata jojin liman idan irin masu neman kuɗi ne masu neman a taimaka musu a masallaci amma in dai magana a musulunta ce ba bukata jojin liman duk kai musulmi ne kasan kalmar shahada kasan ma'anarta in dai kasan ma'anarta kamar bayanin kalmar shahada da kyau duk inda kake kaka ce an jojin liman ko yar juma'a kin san ke kin ma ke babewa ki san mijinki ne ko na kusan ku ne kisan malami ne yi mishi bayan addini ba hanzo yana neman liman ba amma haje ma haje ma je ma ya mutu bai kalmar sunta ba wata nan na zo juma'a sai aka aka ma za ta liman a wannan gashi zai musulunta an kare juma'a zai musulunta na ce aka juma'a kayan kare ne mutuwa na ce ga ya mishi kalmar shahada yanzu kayan zan kayan kare hudu ba ga ya kalmar shahada je wanka kayan kare je wanka mu zo mu sallar da shi yi mai bayanin kalmar shahada kayan kare hudu ba ya wanka kare muka yi juma'a da shi aka gwada mutane shi shi ke nan kare ba bukata yan je ana jiran bata lokaci ba bata lokaci ga musulunta misali annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam iya bayan gari tare da sabai kasan wani taciya sai ga wani yazo akan dabba akan rakumin shi annabi ta sabai kun gwanin malam ku ke nema sai ga shi yazo suka kirawo shi yazo kasan inwai anan zuwa mubaya ya kare sun tana tattauna annabi an kare kenan kasan ice ne tago da ta kada shi ta buga kashi ice ya wado kun yazo da kashi su ma sai mutu ya mutu kurin annabi sallallahu alaihi ya dauke shi sabai suka iya kauda kanshi ya kauda kanshi haka aka zo aka binne shi annabi ta suka su da mun kana kauda kai yace wallahi yace wannan bawan ya hutu da yunwa ne yace naga mala'iku suna sami abinci a baki yace ya aiki kadan ya samu ya samu ladan yawa tun ana ta ya mutu kuran kare haka yawan magana musulunta ba ba a jira Allah taimake mu in mana ga lokaci to wannan eh wai tambaya take yi wai wani salati ne yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam Sirati Ibrahimiyya shine kullum muke karanta mun kada karatu yake shawara kaji. Kullum muna kullum kada karatu muna karanta shi. To sai masu bada addu'o'i ma Nabi Allah biya bukatun mu dukkan alheri gaba da Allah biya bukatun mu dukkan alkarin imanin mu samu cika da imani. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شيء صلاة إبراهيمية شيء ده ما يمتع دنك شيء كيو سورة ما سجي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شين سي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته